أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله وها هي ذا خطبتنا الخامسة التي هي بعنوان علل الذنوب علل الذنوب وفوائد الاستغفار ولقد ذكرنا في في خطبتنا الرابعة ما للاستغفار من أهمية قصوى وفوائد جمة وها نحن إن شاء الله تعالى اليوم نذكر بعض صيغ الاستغفار من القرآن الكريم فنقول وبالله التوفيق يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ويقول أيضا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ويقول أيضا في سورة آل إمران ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ويقول أيضا في سورة آل إمران نفسها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون ويقول أيضا في سورة آل إمران وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ويقول أيضا في نفس السورة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ويقول في سورة النساء وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ويقول في نفس السورة واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ويقول أيضا في نفس السورة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ويقول في سورة المائدة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ويقول في سورة الأعراف قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ويقول في نفس السورة أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ويقول في سورة المؤمنون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ويقول أيضا وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتئكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تتولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير سورة هود ويقول في سورة هود أيضا ويقول استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وقال في نفس السورة واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قال في سورة يوسف قال سوف, سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم وفي سورة المؤمنين مؤمنون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وفي سورة المؤمنون أيضا وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والأحاديث كثيرة في هذا الباب عباد الله نذكر بعض سياج الاستغفار الواردة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه بلال بن يسار بن يزيد قال حدثني أبي أبي عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزهف وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رواه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وقوله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي حزلي وجدي وجدي وخطيئتي وعمدي وكل ذلك عندي وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك, وبارك لي في رزقي وسياق الاستغفار عباد الله في القرآن والسنة كثيرة جدا معروفة عند العلماء وعند طلبة العلم وها نحن نستكفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الوقت بقراءة هذه الاستغفار في القرآن والسنة أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الكبير الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da godiya da janjina da kirari sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna ƙara neman gudunmawarsa da taimakonsa da agajinsa muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye shi shine cikakken shirye ya Allah ka shirye mu duniyarmu da lahirarmu wanda ya bata ba mai shiryar da shi Allah ka tsare mu daga tafiya akan hanyar bata bayan haka ya ku yan uwa masu albarka ya ku waɗannan fuskoki masu daraja da martaba da kima kuma ya ku waɗannan zukata waɗanda muke kyautata wa zaton cewa sun miƙa wa Allah wuyansu da kuma kiran da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kamar in ba ku manta ba cewa wannan ita ne hutubar mu ta biyar daga cikin jeren gir hutubobin da muka yi musu unwani da cewa ilalud dunubi wa fawaidul istighfar wato illolin da zunubai suke kunshe da su da yadda suke fatattaka mutane da yadda suke watsa al'amarin mutane da yadda zunubi ke wargaza lamarin ɗan adam musulmi da kuma fa'ida da alheri da romo da mazar kwaila da ke cikin yawan istighfari mun yi bayani a hudubobi kusan guda hudu da suka gabata dangane da fa'ida da alherin wannan ainihin wato ibada ta istighfari wanda malamai suka tabbatar da cewa babu wata ibada da Allah maɗaukakin sarki ya barwa mutane bayan rasuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wadda rungumarta da rike ta yake kai su tudun natsira sama da yawan istighfari jama'a yawan istighfari shine babban abin da Allah Allah ya bar mana shi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda in muka rike shi to lalle kuwa duk abin da muka sa a gaba da izinin Allah sai mun ga bayan shi duk bukatar kuma da muka tinkare ta da istighfari da izinin Allah sai Allah ya biya mana ita insha Allah ta'ala mun yi bayanai a baya masu yawa yau za mu yi magana ne akan siyagul istighfari fil qur'ani was sunna wato sigogin istighfari wanda suka zo a cikin alqur'ani da kuma waɗanda suka zo a cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda muka sha bayani irin waɗannan addu'o'i addu'o'i ne tauqifiyya haka sai tauqifiyya ana nufin labudda sai ka ji su daga harshen ko daga cikin ayoyin alqur'ani ko kuma daga harshen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba kai zaka je ka shirya larabcinka da zaurancenka da iya maganarka da iya takewa Allahnka a'a ka je ka shirya addu'o'i ka zo kana yi labudda sai ka ji yaya Allah ya ce a dinga yi yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai in ku ka ajiye tasu fahimtar ka ɗauki taka kai ko ta wasu malamanka lalle za ka yi amma da wahala ka cimma buri kuma da wahala bukatar ka ta biya saboda baka biyo ta inda ya kamata ka biyo ba Allah ya dacar da mu farko dai Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cikin suratul baqara aya ta 285 Allah madaukakin sarki yake faɗa dangane da sahabbai suka ce wa qalu sami'na wa ata'na suka ce mun ji mun bi gufranaka rabbana wa ilaikal masir gafararka muke nema ya Allah gare ka makoma take malamai suka ce idan ka ɗauki wannan a matsayin sigar istighfari ba kai kuskure ba domin nassin alqur'ani ya tabbatar da haka gufranaka rabbana wa ilaikal masir sami'na wa ata'na gufranaka rabbana wa ilaikal masir in ka ɗauki wannan kullum kana yi a matsayin kana istighfari ga Allah ba kai kuskure ba daidai kai gufranaka rabbana wa ilaikal masir ko kuma in so samu ne ka karanto ayoyin guda biyu na ƙarshen suratul baqara nan tun daga farkon su har ƙarshe tun daga amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun yasa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a ayatan min akhir suratul baqara fil layli kafatahu duk mutumin da ya karanta ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baƙara a dare wannan sun isar masa bahi da wata bukata kuma in dai ka karanta waɗannan saboda menene daga cikin sirrin malamai suka ce ambatan istighfari da Allah ya a cikin ayoyin ambatan yadda ɗan adam ke neman Allah ya yafe mar zunubansa wannan shine sirrin da ya sa manzon Allah ya ce in ka karanta su su biyu a dare ka kwanta sun ishe ka ba kawai baka ƙara komai baka da matsala in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aya ta gaba wanda take biye da wannan ita ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi sai ta ce wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna Allah kai mana afwa waghfir lana ka gafarta mana warhamna kai mana rahama anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin Allah kai ne majibincin lamarin mu ka taimake mu akan mutane arna wannan shi ma zo a cikin suratul baqara idan ka rike kana yi a matsayin siga ta istighfari da ta zo a cikin alqur'ani mai girma ka yi daidai ba kai kuskure ba Allah ba mu ikon aikatawa sannan cikin suratul ali imran aya ta 16 Allah madaukakin sarki yake cewa rabbana an innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar ya Allah lalle mu dinnan mun yi imani mun yarda kai ne mahaliccin mu kai ne abun bauta kai ka kaɗaita da ayyukokinka da sunayenka da siffofinka kai kaɗai ka cancanta da bauta mun yarda mun sallama mun yi imani da haka faghfir lana abinda muke roƙonka Allah ka gafarta mana zunubana ka gafarta mana zunubanmu wa qina azaban nari sannan ka tsiratar da mu azabar wuta malamai suka ce idan ka ɗauki wannan ita ma a matsayin siga ta istighfari kayi daidai kuma kayi aiki da abin da ya zo a cikin alkur'ani baka kuskure ba Allah ba mu ikon aikatawa sannan ya zo har ilau a cikin suratu ali imran din da har ilau da Allah madaukakin sarki yake cewa lalle waɗanda suka aikata alfasha ko suka zalunci kawunan su daga baya suka ainihin wato gane sun yi kuskure dama ba mai gafarta zunubai sai Allah suka nemi gafarar zunubansu kuma ba su ci gaba akan ayyukansu ba Allah madaukakin sarki yace waɗannan zan gafarta musu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna wannan ya zo a cikin suratu ali imrana aya ta 135 da wannan ne abdullahi dan mas'ud kamar yadda alqama da al-imam al-aswad suka rawaito Allah ya hada mu da waɗannan bayan Allah a jannatul firdausi al-imam alqama da al-imam abuna al-aswad suka ce abdullahi dan mas'ud ya dauki wannan aya ta cikin suratu ali imran aya ta 135 da kuma ayar hudu a cikin suratul nisa ya aya ta 64 wanda Allah yake cewa ma arsalna min rasulin illa li ta'a bi idnillah yace walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima Abdullahi dan Mas'ud ya dauki wannan aya ta cikin suratul nisa'i aya ta 64 da wannan aya ta cikin suratul ali imran aya ta 135 yace wallahi tallahi abdullahi dan mas'ud ya rantse sahabin annabi muhammadu ne kuma habrul umma ne wa turjumanul qur'an babban malamin al'ummar annabi muhammadu kuma babban malamin da aka yarda da shi a matsayin mai fassara alqur'ani duk duniyar musulunci ta yarda da abdullahi dan mas'ud a wajen tafsiri to abdullahi dan mas'ud yace duk mutumin da ya dauki wannan aya ta 135 a cikin suratu ali imrana da wannan aya ta ainihin wato 64 a cikin suratun nisa ya ce ya karanta su su biyun nan da nufin allah maɗaukakin sarki ya yaye masa zunubansa ya biya masa bukatunsa abdullahi dan mas'ud ya ce ina ne rantsuwa muku da allah wallahi sai allah ya yaye masa zunubansa kuma sai ya biya masa bukatunsa in ji dan mas'ud waɗannan ayoyi guda biyu na cikin suratu ali imrana da kuma cikin suratu ainihin wato nisa'i ya zo a cikin suratu ali imrana har ilo Allah yake cewa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana ghfir lana dhunubana maganar su bata kasance ba face suna cewa ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa israfana fi amrina da kuma yadda muka sha tafi karfin cikin mu a cikin al'amarin mu wa thabbit aqdamana Allah ka tabbatar da dugadugan mu akan tauhidi da sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa sunna alal qaumil kafirin kuma ka taimake mu akan mutane kafirai wannan shi ma yazo malamai suna cewa ɗaya ne daga cikin sigogin istighfari tun da yazo a Qur'ani sannan rabbana ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana ghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka yaye mana ka yafe mana ka kankare mana miyagun ayyukanmu mu wa tawaffana ma'al abrari idan ka tashi ɗaukar ranmu ka ɗauki ranmu ka saka mu cikin mutanen da suka barranta daga saba maka ko kuma yi maka shirka ka saka mu cikin mutanen da suka barranta suka yi watsi da yi maka shirka da saba maka rabbana ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar kuma cikin suratu ali imran aya ta 193 malamai suka ce in ka ɗauki wannan kana yi a matsayin siga na istighfari ka yi daidai domin ya zo a cikin alkur'anin Allah har ilau ya ku yan uwa masu albarka Allah ya faɗa a cikin suratul nisa ya aya ta 106 yace wastaghfirullah inna Allah kana gafurar rahima suka nemi gafara Allah Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ya zo a cikin suratul nisa ya aya ta 110 wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillah gafurar rahima wannan shi ma siga ne ya zo a cikin suratul ma'ida aya ta 74 yace afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim mutane ba za su tuba zuwa ga Allah ba su dinga istighfari alhalin Allah mai yawan gafara ne mai yawan rahama ya zo a cikin suratul abun araf aya ta 115 qala rabbi ghfirli wa li akhi ya halatta kai wannan kace rabbi ghfirli wa li akhi kana nufin duk wani dan uwanka na jini ko kuma kana nufin duk wani dan uwanka musulmi domin wannan addu'ar annabi Musa ne ya yi ta da shi da ɗan uwansa Haruna ya ce rabbi gifirli wa li'ahi Allah ka gafarta min da ni da ɗan uwana wa adkhilna fi rahmatika Allah ka sanya mu cikin rahamarka innaka antal an, wa anta arhamur rahimin domin kai ne mai yawan rahama mai yawan jin kai kafa kowa rahama da tausayi da jin kai don haka in ka ɗauki wannan a matsayin siga na istighfari gare ka da al'ummar musulmi malamai suka ce Allah zai iya amsa maka ko kuma kai da wani wanda kuka san kun saba wa Allah ko kun yi abin da ba daidai ba kuma da kai da hidin kuka dawo kuka gane kuskuren ku kuka dawo kuna tuba sai ya zama daga cikin sigar istighfarin ka kana cewa rabbana ya ubangiji rabbi gifirli wa li akhi Allah ka gafarta min da ni da dan uwana da muka saba maka wa adkhilna fi rahmatika Allah ka shigar da mu cikin rahamarka in wa anta arhamur rahimina kai mai yawan rahama ne kuma kai kafi kowa rahama malamai suka ce in kai wannan Allah bai yafe ma ya zo a cikin suratul araf aya ta 155 anta waliyuna faghfir lana dhunubana Allah kai ne majibincin lamarin mu ka gafarta mana zunuban mu wa anta khairul ghafirina Allah kai ne fiyayyen masu gafara duk wani wanda ke rufa wa dan adam duk wani wanda ke lullube wa dan adam laifinsa duk wani wanda ke daga wani kafa bai kai ya kai ba ina ya Allah babu ya Allah duk wani wanda ke rufe ma wani mai rufa ma asiri mai daga ma kafa akan kayi ba daidai ba bai kai ga Allah ba wa anta khairul ghafirina Allah kai kafi kowa iya rufa wa dan adam kai kafi kowa iya daga wa dan adam kafa Allah ka daga mana kafa ga baki ɗaya mu to wannan yana daga cikin siga ta istighfari da aka ce ya tabbata kamar yadda ya zo a cikin suratul suratul a'raf ya zo a cikin suratul mu'minuna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimina wannan a cikin suratul mu'minuna aya ta 109 Allah ya ce ku dinga cewa rabbana amanna ya Allah mun yi imani faghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu warhamna kai mana rahama wa anta khairur rahimin Allah kai ne fiyayyen masu rahama da tausayi duk dan adam mai tausayin dan adam dan uwan shi bai kai Allah tausayi ba shi yasa wata daga cikin mata da aka kamo a yaƙi ɗanta yana wani guri ita tana hannun tana cikin fursunonin yaƙi hankalinta gaba ɗaya ita ba tunaninta ko za a kashe ta wannan ba shi bane damuwarta a'a ina halin da ɗanta yake ciki daga ƙarshe manzon Allah ba da dama ya ce ku ba ta dama ta je ta ɗauki ɗansa aka ba ta dama ta fita da gudu ta je ta rungumi ɗan fa alsaqathu bi fadiha ko bi sadriha a watar waya ta ɗan farahi da ƙirjinta tana ba shi nono sai manzon Allah ya kalli sahabbai sai ke cewa a tuzunnu hadhihi mulqiyatun ibna hafin nari yanzu kuna ga wannan za ta iya ɗaukar wannan ɗan ta jefa shi a wuta suka ce kalla ya rasulallah wallahi ba za ta iya ba sai ce lallaha arhamu li ibadihi min hadhihi bi ibniha manzan Allah ya ce wallahi Allah ya fi tausayin bayansa ya fi jin kansu da musu rahama da ɗaga musu kafa da tausaya musu sama da yadda wannan uwar take tausayin ɗanta take kaunar shi ba ka da kamar Allah wallahi ba ka da kamar mahalicin kan nan da ya ce ka bauta mar ba ka da kamarsa Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu don haka ya zo a cikin suratul mu'minuna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimina ya Allah mun yi imani ka gafarta mana kai mana rahama kai ne fiyayyen masu yi wa mutane tausayi da rahama sannan har ilo ya zo wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi mati'ukum mata'an إلى حسن إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تتولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير يا ظهر إلى تكين سورة هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وأنا آية من فسر رأسه أخرب أبو من بايا قوان ديكي زن ذيكي سويد بياني أكن سويديني موان أنتم قلبوبي يا ظهر تكين سورة هود آية تتسئين واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود واستغفروا ربكم Allah ya ce ku nemi gafarar Ubangijinku thumma tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi da wannan ne malamai suka ce tuba daban istighfari daban domin da a ce abu ɗaya ne da Allah ya ce wastaghfiru rabbakum to ba buƙatar kuma ya ce thumma tubu ilaihi amma da ya zama akwai bambanci tsakanin tuba da istighfari don haka da Allah ya ce wastagfiru rabbakum sai kuma ya kawo thumma wanda malamai suna mata fassara litartibil bayani dan jera bayani ko kuma dan bambance tsakanin wancan da wancan kuma wannan shine abin da ya tabbata saboda haka wastagfiruhu ku taimi gafarar ubangijin ku wastagfiru rabbakum thumma tubu ilai sai ce inna rabbi rahimun wadu lalle Allah mai yawan rahama ne ubangiji na mai yawan rahama ne wadudun kuma sannan mai kaunar bayansa ne mai san bayansa ne mai kaunarsu alwuddu ta ce kauna to Allah yana kaunar bayan shi yana son su suratu hudu aya ta tasa'in ya zo a cikin suratu yusuf lokacin da yan uwansa yayunsa suka kai hirijiya suka wurga shi suka zo suka ce kalu ya abanasta ga firlana dunubana inna kunna khati'ina ya baban mu ka nema mana gafarar zunuban mu mun kuskure hanya mun yi ba daidai ba qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim sai ce lalle zan nema muku gafara Allah domin Allah mai yawan gafara ne mai yawan rahama ne suratu yusuf aya ta 98 ya zo a cikin suratul mu'minuna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimina ya zo a cikin suratul mu'minuna qul wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin akwai wani magabaci da yake faɗa ya ce wannan addu'ar ya rike Allah ya fitar da shi daga duk wani bala'i rabbi gifir warham wa anta khairur rahimina Allah gafarta yi rahama kai ne fiyayyen masu rahama da tausayi rabbi gifir warham wa anta khairur rahimina kai ma ka rike wannan yau da daddare ka yi kafa dubu ko ka yi kafa ɗari ko ka yi kafa ɗari biyar ko ka yi dubu goma gwargwadon lokaci don ba a iyakance ba Allah kawai faɗin sai dinga yi waɗannan ayoyi sun fi guda sittin a cikin alkur'ani waɗanda suke ɗauke da sigogi na istighfari daban daban daban daban daban daban daban daban wasu zo a cikin siga ta umarni wasu zo a siga ta ba da labari wasu su zo a siga ta ma an yi gafarar gaba ɗaya wasu zo a siga ta kwaɗaitarwa sun zo a siga ta kwaɗaitarwa ana kwaɗaitar da kai akan in kai za ka samu rahama kamar faƙul tustaghfiru rabbakum إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا wannan siga ce ta istighfari amma ta zo a siga na a kwadaitar da kai in kana yi alheri zai zo rahama za ta zo gafar zunubai za ta same ka warwarewar matsaloli za su riske ka to haka siga iri iri daban daban daban daban babu wanda bai zo ba a cikin alkur'ani ya ku yan uwa ayoyin ba su kare ba amma gaskiyar magana babu lokaci saboda ina so hutubar mu ta takaito a iya yau mu kare ta a iya yau bari mu tsallaka mu tafi zuwa ga hadisan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda diske sun karin bayani to je ya nemi littattafai na malamai wanda suka yi rubutu akan al istighfar ka je ka dauki littafin al-amanu thani wato abin abin da aka bar mana na aminci na biyu kamar yadda muka kawo hadisi daga sayyidina ali Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus sayyidina ali yake cewa Allah ya bar mana abubuwa guda biyu wanda idan suna cikin mu ba zai taba lalata mu ba zai taba ruguza mu ba sai dai mu ta shan wahala kawai amma zai yi wahala a rusa mu zai yi wahala mu nemi bukata duk Allah ya kalle ne ce ba zai biya kowa ba in wane ya samu wani zai rasa in wane ya tashi wani ya fadi in wane ya miƙe wani ya lankwashe haka za a yi ta tafiya matukar akwai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu ya ce abu na farko shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma damar yana tsakan kanu to ba mu babu taɓewa wallahi ya ce to idan kuma allah ya ɗauke manzan allah to abin da allah ya bar mana wanda ba zai rusa mu ba saboda shi shine istighfari mun yi bayani a hudu ba ta farko ka je ka bi hudu ba ta farko za ka ji wannan bayanin saboda haka malamai suka tabbatar da cewa daga cikin hanyoyin da Allah maɗaukakin sarki ya bi ya yafe wa da yawa daga cikinmu ya iya ɗauki matakin ƙarshe a kanmu wallahi wasu bayan Allah da Allah ya azurta su da yawan istighfari jama'a suna ɓuya su ta istighfari akwai wani wanda na sani wanda ba zan faɗi sunansa ba yana nan tare da mu a nan wallahi duk ranar da na ɗauke shi a mota ta muna tafiya wani abu zan ji da kunne na yana yana yi shi a ɓoye ne amma kuma har abin yana fita ina ji yana astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu wannan na shaide shi da wannan amma ba zan faɗa ba saboda kar wani abu na shaidan kuma ya shiga zuciyarsa amma muna tare da shi yanzu a nan na san shi ya sani shi bai san ina ji ba amma ni in ji wannan to ya zamto a rayuwarka ka ɗanyata harshenka da istighfari kuma mun faɗa cewa hi istighfarin nan ba wai sai in baka laifi ba ko ba ko in kana laifi ba ko baka laifi kai istighfari ko kana laifi ko ba ka yi kai istighfari akwai alheri mai ɗimbin yawa a cikinsa akwai yayewar matsaloli a cikinsa akwai kawar da masifu da bala'o'i a tsakankanin mu Allah ka kawar mana da su gaba ke daya dan haka ga wasu daga cikin siyagul istighfar daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imam tirmidhi a cikin jami'i nasa da al-imam abu dauda sun rawaito hadisi Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta wannan hadisin a cikin sahihu ibn abi dawud sahihu sunani abi dawud ya inganta wannan hadisi bilal din yasar ya rawaito cewa babana ya ban labari shi kuma ya ji daga annabi muhammadu wannan family hadis kenan family hadis hadisin cikin gida daga baban shi babansa kuma daga baban baban shi kakan shi shi kuma ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ake so gida ya taso kai malami ɗanka malami kai mai da'awa ɗanka mai da'awa kai mai karantarwa ɗanka mai karantarwa kai mutumin kirki ɗanka mutumin kirki a daina ɗaɗewa akan abu ɗaya kai ɗan kasuwa ne eh to yi ƙoƙari ɗanka ya zama wani malami sai ya zama kun haɗa guda biyu a cikin gida kai ma'aikacin gwamnati ne eh ka yi ƙoƙari ɗanka ya zama wani daɗi sai ya zama kun tashi da fuka-fukai guda biyu amma kai ɗan kasuwa ɗanka ɗan kasuwa kai dan boko dan ka dan boko kai to ai ba kowa yi ba a samu wani siki mana wanda idan ana da bukatar kaza sai a ce ku je gurin wani yasa tumakanci ne da rahin sanin ya kamata kaga yaya a gida a ce duk lauyoyi ne gabaki daya to idan wani gowarsa ta farkewa zai dinke masa kuma gabaki daya bai kamata a samu likita kwaya daya a ciki ba amma duk ku taru ku zama lauyoyi duk ku taru ku zama abin Allah ya ce wa ma kana mu'minuna liyafiru kafa ko a rayuwar addini Allah ce waye mumine bai kamata su dade a guri ɗaya ba a rarrabawa ne zai karanta kaza ne zai karanta kaza ne zai karanta kaza a addini ne kadai malamai suka ce ba laifi duk gidan ku zama masu addini duk gidan ku zama malamai wannan ba kuskure bane daidai ne amma duk abin da ba wannan ba suka ce ya kamata a dinga sirkawa amma sai ga mutum ya taso dan shi lauya ne sai ce dole sai ɗansa yayi lauyanci dan shi alkali ne sai ya ce ɗansa sai ya alkali kuma wala Allah dan basirarsa ba ta wannan gurin yake ba amma a ƙaƙa bamar da ƙarfin tsiya a ce sai ya zama haka wannan yana daga cikin rashin hikima da rashin sanin ya kamata saboda haka ya ce ya ji daga babansa babansa kuma ya ji daga baban baban shi kakan shi kenan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai man qala wanda di ya ce la ilaha illa huwal la ilaha illa huwa alladhi astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi duk mutumin da ya faɗi wannan astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi manzon Allah yace gufira lahu an gafarta masa wa in kana farra min az-zahfi ko da kwallaifinsa ya kai matsayin gudu a daga filin daga kun san daga cikin kaba'ir kamar yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqu as-sab'a al-mubiqat ku nisanci miyagun zunubai guda bakwai daga cikinsu annabi muhammadu ya ce wal firaru min zahafi da gudu ranar bugawa da arna yana daga cikin manya-manyan kabira kamar yadda zina ko tata ko shan giya ko luwaɗi yake cikin manyan kaba'irai to haka guduwa ranar yaƙi yana daga cikin manyan kaba'irai to a wannan istighfarin idan ka ce astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilayh manzan Allah ya ce za a gafarta ma zunubanka ko da laifinka ya kai guduwa daga filin daga yasa a wata Allah ya ce wa man yuwallihim yawma idhin duburahu wanda diya juya wa arna baya a wannan ranar in ba dan wata dabara ko wata hikima ta komawa gurin mutanensa ya an karar da su cewa an mana kofar rago ba Allah ya ce faqad ba abi ghadabin min Allah wannan ya dawo da fushin Allah a kansa Allah zai ƙuna shi Allah zai babbaka shi a wuta ka ji laifin amma manzon Allah ya ce duk mutumin da ya ce astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi manzon Allah ya ce ko yayi laifin sa ya kai guduwa daga filin daga Allah madaukakin sarki zai yafe masa wannan ɗaya ne daga cikin sigogin ga sayyidul istighfari wanda Imam Bukhari ya rawaito shi Imam Nasa'i ma ya rawaito a cikin sunan Imam Ahmad bin Hanbal ya fitar da wannan hadisi hadisi ne ingantacce shine Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani har zuwa ƙarshe wannan mun sha karanta shi wanda malamai manzon Allah ma ya kira shi sayyidul istighfari shugaban istighfarin duniya gaba daya duk wata harka akwai sarki to wannan shine sarkin istighfarai duk wata harka akwai shugaba to wannan shine shugaban istighfarai gaba daya ka je ka koye shi ya zo har ilau kuma al-imam Abu Dauda da Tirmidhi da ibn maja suka rawaito hadisi ingantacce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku dinga cewa rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim Allah ka, ka gafarta min ka karɓi tubana kai ne mai yawan tu karɓar tuban mutane kuma kai ne mai yawan rahama ya zo har ilau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ya Allah na zalunci kaina zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta kuma na bincika kaf ba mai gafarta zunubai sai kai fagafirli magafiratan min indika kai mun wata kalar gafara ta musamman daga gurinka warhamni innaka antal gafurur rahim kamun kuma rahama kai mai yawan rahama ne mai yawan gafara ne yan uwa ita ma addu'o'i da sigogi na istighfari daga annabi muhammadu wallahi tallahi sai mu kwana anan da kuma mu karanto su ba annabi ban daki kawai idan ya fito sai ya nemi gafara Allah masallaci idan ya shigo sallamewa daga sallah in yi sai ya nemi gafara Allah in ya fito daga banɗaki sai ya ce gufura naka Allah gafara ka nake nema banɗaki ga biyan bukata yayi amma ya sullantar mana daga mun fito mun sa kafar mu waje mu ce gufura naka wannan kadai ya isa ya sa ka gane istighfari alherin sa yana da yawa manzon Allah idan ya shigo masallaci yayi sallah yana idarwa yana yin sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah abinda yake fara yi na farko shine istighfari sai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك dan uwa wannan ita ce hutubar mu ta ƙarshe ba dan magana akan istighfari ya ƙare ba a'a ka je ka ɗauki wancan littafin na gaya ma al'amanu thani wallahi wallahi sai ka gaji da karatu akan maganar istighfari kai malamai suka ce akwai maratibul istighfari ma tukunna wanda na so in taɓa wannan babu maratibul istighfar martaba matakai matakai na istighfari suka ce akwai al istighfaru bil lisani akwai istighfari da harshe suka ce kuma akwai al istighfaru bil qalbi sannan suka ce akwai al istighfaru bil qalbi wal lisan da sauran maratib na al istighfar sannan akwai afdalul istighfar waɗannan istighfar ne suka fi falala kuma ya ake yin su akwai mawaƙitul istighfar al-maqbula inda Allah lokutan da aka fi so ka dinga istighfari kowane lokaci ana istighfari amma wanne lokaci ne idan kai ya fi samun shiga a gurin Allah sun ta kawo waɗannan in ka duba wancan littafi za ka samu ƙarin bayani muna addu'a Allah ya gafarta mana zunubanmu gabaki ɗaya Allah ya yafe mana kusakuranmu Allah ka amsa mana addu'o'inmu Allah ka biya mana bukatunmu za mu rufe da maganganu guda biyu magana ta farko a mai daɗi ce wanda zan rufe da ita magana ta biyu kuma marar daɗi bari mu fara da mai daɗin sannan sai mu rufe kuma da marar daɗin a yi haƙuri ko kuma mu fara da marar daɗin tukunna mu rufe da mai daɗin shine kamar yadda wasu da yawa musamman masu sauraron kafafen yada bayanai na zamani da kuma sauraron labaru akalla ko da gidan rediyo ne sun ji abin da ya faru a satin da ya gabata na kuskure da aka samu daga jami'an tsaro suka wurga wasu masu bikin maulidi a wani ƙauye da ke cikin jihar kaduna bom a wannan al'amari ya tashi ƙura a ƙasar nan to mu abin da za mu ce farko dai muna addu'a allah gafarta waɗanda suka rasu a ƙa'idar musulunci ko baka tare da mutane in aka ce an kashe su wannan abin ka tausaya musu ne ko da irin layin da suke kai ko aƙidar da suke kai ko tunanin da suke da shi kai baka da irin wannan tunanin amma dai ka sani rai wani abu ne tunda karuwa ta shiga aljanna saboda ta ba wa kare ruwa kuma duk yadda dan adam ya lalace baka isa ka siffanta shi da kare ba baka isa ba ka san cewa kare lalatacciyar halitta ce amma wannan baghiya min bagaya banin isra'il karuwa ce karuwar mata isra'ila in ji annabi muhammadu ba ma karuwa ce a cikin ko a cikin irin ku ba a'a daga cikin bagaya bani isra'il amma ta bawa kare ruwa ya rayu yasa Allah ya ce min ajil zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala nasa jami'a sai ce wa man ahyaha fa ka'annama ahya nasa jami'a Allah ya ce daga yau kisan da dan annabi adam yayi wa dan uwansa mun rubuta daga yau duk wanda ya kashe dan adam kwaya daya inji Allah ko ya sabbabar da wata barna wanda take da alaka da kisan kai Allah ya ce hukuncinsa kamar wanda ya kashe mutanen duniya ne gaba daya haka duk mutumin da ya taimaki wani rai ya rayu to daidai za a bahi ladan wanda ya taimaka wa duk duniya suka rayu haka qur'ani ya faɗa wa man ahayaha fa ka'annama ahayan nasa jami'a wanda ya raya rai kwaya daya kamar wanda ya raya duniya ne wanda ya kashe rai kwaya daya kamar wanda ya kashe duniya ne in ji Allah ba in ji ni ba dan kuwa irin waɗannan matsaloli suna faruwa a najeriya haka kawai sai ka ji bom ya subuce ya fada akan wasu mutane ka rasa meye ma'anar wannan abun yanzu shi bom din a rasa inda kuskuren bom zai dinga faruwa sai akan civilian sai akan fararen hula domin duk da ake kuskuren jefa bom a najeriya akalla wannan shine na biyar ba a taɓa yin kuskure aka jefa akan 'yan boko haram ko aka jefa akan kidnappers ba ba a taɓa wannan kuskuren ba kuskuren sai akan bayan Allah zai dinga fadawa wannan shine dalilin da yasa da yawa daga cikin 'yan Najeriya suke da alamun tambaya akan wannan matsalar da take faruwa to ba su yadda cewa kuskure ba ne akwai ganganci a ciki in ma ka ga dama ka ce akwai shegantaka da iskanci a ciki jiya muna magana da wani bawan Allah ana ce masa Mustapha Bakori al-Mustapha Bakori wani mutumin abin nan abin nan ne katsina ne yana zaune a america ya ce wallahi ma da jiya da daddare kusan karfe sha biyu ya ce ina zaune a wani guri ina kallon bidiyon yadda aka yi kuskuren jefa wani sai wata baturiya ta zo ta gani kace what is this me ne haka wannan kake kallo kace wallahi there is mistake ya waye waye waye wani kuskure aka samu a Najeriya bom ya fada kan mutane kace mistake yace kwarai da gaske mistake yace ya rantse da Allah ya fi awa ɗaya na mata bayani ta gane wai kuskure aka yi aka jefa mata ta gagara fahimta kace ta ya za a kai hankali ya ɗauki wannan maganar ma mistake yace mace ai ga shugaban ma sojojin ya zo yana bada hakuri yana afford ita ce bai sauka ba har yanzu bai yi rizanin ba har yanzu wallahi tallahi baturiya ta ce har yanzu kuma bai sauka ba a kashe kusan mutum ɗari a ƙarƙashin ka baka sauka a mulkin ba baka sauka a shugabancin ba ta ce wannan wani irin ƙasa ne kuke da ita haka lalatacciyar ƙasa ta dinga zagin najeriya ya ce takaiti da baƙin ciki ya ce amma ya zai yi kasar shi ce jama'a a nan fa united kingdom a nan fa a nan fa ingila shugabar kula da tattalin arzikin kasar a lokacin ta naira su ko kuma mu ce kudin su ya dan fadi da da kwaya daya kudi ne fa ya fadi a kasuwar duniya da kwaya daya ta yi rizanin ta ce ta bar aikin ta ce ba za a yi amfani da ita a durkusar da kasar ta ba amma ku ta kashe bayan Allah ku ta kashe bayan Allah ba wanda ke damuwa mutane suna fama da bamai suna fama da bindigogi suna fama da kama su da ake ana shekaran jiya waccar wasu za su gani a bidiyo a kan fet ɗina na zo ina bayanin wata mata ta kai kwana uku tana kira na hankalinta a tashi wallahi wannan dalilin yasa na ji ya kamata bayan ni addu'ar da nake mata akalla in sanar da al'umma halin da suke ciki a yi musu addu'a na hau kan fes ina ne bidiyo bai wuce na minti bakwai ba ko minti takwas ta ce ɗanta aka kama direba ne aka shiga da ke jeji farko ta ce miliyan ashirin da biyar suka kira cewa sai an ba su sannan a sako shi ta ce da magiya da buga waya da addu'a da wane ne allah ya sa aka dawo naira miliyan uku ta ce malam idan na faɗa ma yadda muka haɗa wannan miliyan uku wallahi sai ka tausaya mu ta ce yanzu suna kan hanya akan za a je a karɓo yaron jiya nake buga mata waya nake tambaye ta ina labari ta ce da yaron da wanda suka yi kuɗin da kuɗin duk an sake rike su what kind of this nonsense wannan wani irin rashin hankali ne mutane sun zama tamkar dabbobi ba su da yanci su da yanci kuma hakan mutane su kuje kuje ba musu bom kuma wani rashin hankali da in dai a kasan nan ne na rantse muku da Allah kawai sai dai Allah ya kare ka ba ka da wani mai tare maka wallahi in ba Allah ba minti talatin fa da jefa waɗannan mutanen bom sun zo yan uwan suna tattara gawawaki suna ɗiban karyayyu da gutsurarru da ɓaɓɓallallu suna ɗiba suna tattarawa aka sake jefo musu bom na biyu ban biyu aka jefa 30 minutes bayan wannan na farko na biyu sake sauka a kansu kuma duk wannan a kuskure saboda kasar mu ba yanci ba waɗanda suke ɗaukar mataki ku yi laifi ku yi laifi kun hana mutane ruwan sha kun hana mutane titi kun hana mutane magani a asibiti dukiya sai ku ya ku wallahi ina je muku ranar da Allah zai ce muku azhabtum tayyibatukum fil hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna azab al-hul bima kuntum tastakbiruna fil ardi wama kuntum tafsukuna kun ci kun cinye dadin ku da walwala da wadatar ku a nan duniya azhabtum tayyibatukum fil hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha kun ji daɗi kun more kun yi abin da ko ga dama da ku da 'ya'yanku Allah ya ce fal yau matuwa a yau tu ji zauna azabar huni na rantse da Allah sai na saka muku da azabar wulaƙanci in ji Allah Allah zai ce wallahi sai na saka muku da azabar wulaƙanci bima kuntum tastakbiruna bighayri fil ardi bighayri al-haqq saboda kasancewar ku masu girman kan tsiya a doron ƙasa ba a muku wa'azi ku ji ba a muku nasiha ku ji ba a ja muku aya ta tasiri a cikin zukatanku wallo kuntum tafsukuna saboda ku fasikai ne mutanen banza ne ba ku da aiki sai kashe sai kashe mutane waɗannan su kashe waɗannan kuma kuma da ake neman sun ida gurin ku a cewa ana mistin wannan bawan Allah Mustapha Bakori ya ce mun a ka'idar tu- jirgin da bahi da matuki ya ce mana in ka ga sikirin ɗin da ake kallon duk abin da yake abin sai ya baka mamaki a cewa Mr. Gari ya ce wanda suke kontrolin ɗinsa suna can ɗaki duk motsinsa yana nuna musu idan kalan mutane kaza ne sai ya rubuta musu a sikirin cewa waɗannan mutanen da na tinkara kalar mutane kaza ne masu kaza ne masu kaza ne idan akwai weapons a hannunsu makamai sai ya yi indicating ga sunan da makamai sai ya yi indicating masu taron maulidi ina makami a hannunsu jama'a in banda kayan kacau-kacau ɗinsu ina makami a hannunsu wani irin military intelligence kuke da shi a ƙasar da za a ce a jefa mutane bom ga irin wannan ma'aluma ɗin a kan sikirin kuna kallo kuma ku zo ku ce wa mutane kuskure ne don me yasa kuskuren bai faɗa kanku ba ko kan ƴaƴanku shi kuskuren sai kan bayan Allah zai faɗa muna addu'a Allah ya gafarta wanda suka rasu Allah ya ji kansu da rahama Allah ya yafe musu kusakuransu wanda suka yi wannan abin idan da gangan suka yi ya Allah karka yafe waɗannan bayan Allah ko su wane ne su ya Allah Allah ka gaggauta ɗaukar mataki akan ko suwaye suka injiniyarin wannan abu ba ma goyon ba ba mu goyi baya ba kuma muna kira dole a tashi wallahi tallahi a ƙasar nan a dinga maganganu da za su tabbatar da ana karɓar yanci in ba haka ba wallahi tallahi jama'a duk an dinga kashe bayan Allah kenan kuna gani duk wanda aka kashe a ƙasar nan jama'a tun da aka kashe ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙasar nan ba abin da aka yi wa kake tsammanin za a kashe an kashe su murtala an kashe su tafawa an kashe su waye duk an kashe su an kashe sardauna abiyola ya ci zaɓe aka soke zaɓen kuma aka kashe shi matarsa ta taso tana ƙoƙarin yadda za a yi a kwato yanci wannan shi ta ba suka harbe ta suka kashe ta kudrat abiyola jiran na soja a nan a jos suka bindige shi suka koma shi a rijiya da shi da motar shi wannan kuskuren ya taɓa faruwa akan yan gudun hijira jama'a yan gudun hijira an taɓa jefa musu irin wannan bom ɗin an kashe iyayensu an kashe mazajensu an kashe kannansu da yayinsu sun zo sun taru a tantuna suna zaune ana kawo musu maula ta sibi maula ta balarabe da maula suke rayuwa amma aka zo wai by mistake wai an jefa musu bom shi bom ɗin dan uban shi bai san ina ya kamata ya sauka ba bai san ina ya kamata ya sauka ba ya kuskure ya je ba Allah ya yi abu na ƙarshe akwai wasu bayan Allah mutum uku wanda za mu yi godiya zuwa gare su duk da cewa abin da suka bai riga ya iso ba to amma muna tsammanin isowarsa na farko shine alhaji baboro alunkumu da ainihin wato dan majalisa Uh, alhaji ali isa jesi da kuma dan majalisa ainihin wato usman bello kumo sun turo direct kai tsaye gurina da wasu forms da ake cika wanda za a taimaka bayan allah da wasu kudade da ake ga uh, gwamnatin tarayya za ta taimaka to an cika duka an tura su abuja kuma muna fata insha allahu abu ne wanda an yi approving ɗinsa saura kawai a fara sakewa mutane mun bawa al'umma da yawa sun cika wanda bai samu ba sai ya haƙuri bahaushe ya ce wai idan dambu ya yawa baya jin mai ko da yake wani ya ce a ɗauki kwana a tsoma shi a duron mana aka tsoma shi a duron ai zai ji bai har ma ya ɓace a cikin bayin gaba ɗaya to a takaice dai wanda suka samu sun samu wanda ba samu ba sai su haƙuri sai kuma wani abu na gaba idan ya taso muna addu'a Allah ya saka waɗannan bayan Allah da alheri Allah kuma ya sa wannan abu da suka yunkura ya tabbata ya kuma samu domin al'umma tana cikin wani yanayi idan aka taimaka musu da waɗannan kuɗaɗe zai ɗan rage wasu abubuwa da suke faruwa da mutane muna fata Allah ya datar da mu Allah ya sa aljanna zama komar mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله والله